إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya kaddara haɗuwar mu a wannan masallacin na masjid da'awati wal irshad domin ci gaba da karatun littafin bulugul maram a cikin wannan watan mai albarka inda za mu faɗi daidai Allah ya ba mu lada ya ba mu ikon aiki kuma kuskure Allah ya kakare mu na kurakurai insha Allah idan ba a manta ba a yau za mu tashi sabon kitab shine kitabu zakati kitabu azzakati littahi wanda yake bayani akan zakka me ake ce ma zakka menene kuma hukuncin zakka a musulunci zakka tana da ma'anoni guda biyu azzakat tana da ma'anoni guda biyu akwai ma'ana ta lugha akwai ma'ana ta istilahi malaman lugha idan suka ce azzakat shine annima'u wa ziyada annama'u wa ziyada shine azzakat ma'ana ƙari da haɓaka shine zakka suka ce summiyati zakatu zakatan li'annaha tunammil tunammil mal wa tutahhirahu ana ce ma zakka zakka ne dan saboda tana haɓaka dukiya kuma tana tsarkake sa kenan sai nuna sunan nata ma ya nuna ma'ananta ya nuna muhimmancinta amma a cikin ilimi na fiqhu idan aka ce az-zakat suke cewa huwa haqqun wajibun في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص معنى ita zaka wani haƙƙi ne da ake huddawa kuma dole ne a cikin wata dukiya keɓantatta ga wasu mutane keɓantattu a wani lokaci keɓantacce wannan shi zai kawo mu ga waye ke hudda zakka wani lokaci ake huddata su waye ake ba da abin da ya kama da haka ba abubuwan ne ɓoye a gare mu akan cewa zakka tana ɗaya daga cikin alma'alumu min addini bi darura abinda dole ne kowane musulmi ya san da shi tana ɗaya daga cikin al'arkanul khamsa rukunan musulunci guda biyar kai karawa da karama Allah ya hihita ta akan akan azumi da aikin haji dan me yasa Allah ya hihita zakka akan azumi da aikin haji dan saboda ita zakka ta kumshi haƙoƙi guda biyu haqqul makhluq wa haƙƙul makhlukat an gane da kyau haƙƙul khaliq wa haƙƙu al-makhlukat haƙƙin Allah da kuma haƙƙin halittu shi kuma kowace ibada idan har aka samu haƙƙoƙi guda biyu sun haɗu a cikin ta to Allah ya hisonta ma'ana duk ibada da kaga haƙƙi biyu ke a cikin ta na Allah da na mutane to zaka ga Allah yana bata muhimmanci kasancewar zakka akwai haƙƙin Allah a ciki akwai haƙƙin mutane shi yasa Allah ya hihita ta akan me akan azumi domin shi azumi hakki mutum guda ne kawai idan baka yi azumi ba Allah ba zai tambayi wancan ba dan me yasa wancan bai azumi ba a kai dai Allah zai tambaya amma idan baka hudda zakka ba sai an tambaye ka dan me yasa baka ba mutane hakkin su ba wannan shine kenan to zakka ina ɗaya daga cikin abin da ke nuna muhimmancin ta a musulunci akwai lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasu to an samu wasu daga cikin mutanen ƙauye da suka ce ba za su ba da zakka ba sai abubakar ya shirya ɗamarar zai yaƙe su sai umar ya ce ma abubakar a tuƙatiluhum wa kakkala ta zuwa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam za ka yaƙe su alhali manzon allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa man ƙala la ilaha illallahu asama minni dima'ahu duk wanda ya ce la ilaha illallah ko umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah za ka yaƙe su bayan manzon Allah ya ce la ilaha illallah ita ce ake shiga musulunci da ita ita ce idan mutum ya shiga ba za a yaƙe sa ba ita ce wadda idan mutum ya faɗe ta ba za a yaƙe sa ba sai abubakar ya ce wallahi la uqatilanna man farraqa baina salati waz zaka na rantse da Allah zan yaƙi wanda ya bambanta sallah da zakka shi sa yanzu ibn mas'ud radiyallahu anhu yake cewa abubuwa guda uku a alkur'ani sun sabko tare da abubuwa guda uku idan aka samu guda ba a samu guda ba to Allah baya karban su dole sai an samu guda daga cikin su sai yake cewa qauluhu ta'ala wa aqimus salata wa atuz zakah yace faman salla wa lam yuzakki lam yuqbal minhu alkur'ani din da Allah ya kawo sallah sai ya ka zakka tare yake hada su a koda yaushe ku tsayar da sallah ku ba da zakka yace dan haka duk wanda zai yin guda ya bar guda to Allah ba zai karba sai ya duka biyu a lokaci guda wannan duka ya nuna mana yake nuna mana me muhimmancin zakka ashe bai dace ba a ce musulmi yayi wasa da ita idan muka zo a hadisan da mala ya kawo a cikin wannan babin zai nuna muna hukumce hukumcen wannan zakkar kenan insha Allah hadisi na farko da mala ya kawo shine hadisi na ibni mas'ud yace an ibni mas'udin radiyallahu anhuma daga ibn mas'ud Allah ya dada su shi da ma'aifinsa annan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama lallai manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ba'atha mu'adhan ila al-yaman ya tura mu'az zuwa yaman fa dhakara al-hadith sai ya ambaci hadisi ma'ana hadisi ne mai tsawo wa fihi akwai a cikin sa inna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan lallai Allah ya ɗora musu ya cilasta musu ya wajabta musu wata sadaka fi amwalihim a cikin dukiyoyinsu tu'khadhu min aghniyaihim da ake karɓa daga mawadatansu faturaddu ala faturaddu fi fuqara'ihim sai a mayar da ita a cikin talakawansu muttafaqun alaihi bukhari da muslim suka rawaito sa wal lafzu lil bukhari a wannan lafazin na imamul bukhari ne wannan hadisin abubuwa gaba guda uku yake nuna muna na harko zakka wajibi ce na biyu hikimar zakkar shine a karba daga mi daga masu kuɗi a bawa a ba talakawa an gane da kyau ku kenan daga cikin min maqasidiz zakat shine a wadatar da waɗanda ba su da malamai suka ce na ɗaya daga cikin manuwa ta zakka shine a rage ma talakawa jin haushin masu kuɗi an gaya da kyau ko ka san da in yi da zaka yana yan makato mi an na kyashi wannan shine kenan a jayyid to kenan anan da aka ce za a ɗauke ta daga mawadatansu a ba talakawansu tunan ne sai malamai suka yi bangunna shin wannan anya ba yana nuna cewa ba ne inda ka hudda zakanan ne za ka bada ta kenan ba za a ɗauke ta daga inda ka hidda ta ba a kai ta ina a kai ta a wani wuri suka ce don mi da an ce za a karba daga mawadatansu a mayar da ita a cikin matalautansu mabukatansu wannan kuma shine abin da malamai gaba mafi yawanci suka tai izakka inda aka hudda ta nan yi dacewa a bada ta sai idan da bukata wani lokaci idan ya kasance wanda suke a wurin ba su da bukatar ta sosai akwai wanda suke a nesa daga wurin sun yi bukatar ta misali kasashen larabawa suna tattara zakka su turo ina su turo a nan kasashen afirka don me yasa don su a can mabukatan ba su da yawa ko kuma ko akwai mabukatan to ga akwai wanda suka yi su bukata bukatar su bata kai ba a ce rishin ba su zakkakin zai iya sanya su a cikin wani hali ko abin da ya kama da haka wannan shine kenan jayyid a sai hadisi na gaba malai yake cewa shine hadisin abubakar wanda shine hadisi mafi mafi girma daga cikin hadisan da suka yi bayani akan akan zakka mala yake cewa wa an anasin daga anas anna ababakar ne siddiq lallai abubakar siddiq radiyallahu anhu allah ya dada shi kataba lahu ya rubuta masa wannan hadisi muna yi muna bayaninsa don hadisi mai tsawo abinda ya dacewa ana yi ana bayanin shi yance sai an kare a yi bayani abubuwa da ya za a manta jayid kenan abubakar siddiq ya rubuta masa saƙo ya ce hadhihi faridatu sadaka wannan ita ce farilla ta zakka zakat ana ce mata sadaka sai dai ana ce mata sadakatun wajiba sadakawar take dole kenan wannan farilla ce ta sadaka allati faradaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama alal muslimina wadda manzon Allah ya ɗora ma musulmai wallati amarallahu biha rasulahu wadda kuma Allah ya umurci manzonsa da ita kenan dan kada ka ce kenan manzon Allah ne ci da sta mana sai ce a'a shi ma manzon Allah Allah ne ya umurce shi da yami da ya karbe ta khudh min amwalihim ka doka kenan waye umurce sa Allah madaukakin sarki yace fi kulli arba'in wa 20 min al-ibli a cikin dukkanin arba'in wa 20 ma'ana a cikin dukkanin raƙumi guda 24 fama dunaha abun da ya ƙasa alghanam to za a hudda ƙananan dabbobi ne idan ka samu raƙumi guda biyar za ka hudda 'yar tumkiya idan ka samu raƙumi guda goma za ka hidda daimi za ka hidda 'yar tumkiya ce ɗa biyu idan ka samu goma sha biyar har yanzu da 'yar tumkiya ake huddawa an gane da kyau ku shi ne abin da yake nufi kinan shi idan dai har bai wuce ashirin da hudu ba to ƙananan dabbobi ne ake huddawa duk guda biyar a hudda dabba guda kenan ɗa ashirin dabba nawa za a huddawa hudu kenan yar tumkiya guda hudu za a huddawa ashirin da hudu ha yar tumkiya nawa ha ita ma dai hudu har yanzu ashirin da hudu tumkiya hudu kawai za a huddawa sai idan ya kai talatin sai hukuncin ya canza an gane da ke ko eh sai ya kai ashirin da biyar aha ya ce fa'ida balagat hamsin wa ishirina idan raƙumi ya kai ashirin da biyar ila hamsin wa talatina zuwa talatin da biyar fafiha bintu makhadin unsa to a wannan za a ba da bintu makhad mace bintu makhad sunaye ne na raƙumma laraba raƙumma suna da sunaye sunaye mataki-mataki na shekarunsu bintu makhad ita ce 'yar mai ciki an gane da kyau ku ita ke cewa bintu makhad mafi yawanci ta wuce shekara ɗaya tana cikin shekara ta biyu ita ce bintu makhad mace kenan za a bayarwa akwai man namiji akwai mace ya ce fa'in lam takun fabnu labunin zakar idan ba a samu bintu makhad ba to a ba da ibnu labun namiji mana sai a ba da ibnu labun shi kuma ibnu labun shi ne ɗan mai shayarwa shi kuma raƙumi ne wanda ya cika shekara biyu yana a cikin ta uku ya ce fa'ida balagat sittan wa talatina idan ta kai talatin da me yake da suna sittan sittan wa talatina ko idan ta kai talatin da shidda ila hamsin wa arba'ina zuwa arba'in da biyar fafiha bintu labunin unsa to za a bayar da bintu labun kenan yar mai shayarwa mace kenan wadda ta cika shekara biyu tana cikin ta uku fa'ida balagat sittan wa arba'ina idan raƙumman suka kai sittan wa arba'ina arba'in da shidda ila sittina har zuwa sattin fafiha hiqqatun to a ciki za a ba da hiqqa turuqatul jamal wadda 'yan raƙumma suke barbararta hiqqa ita ce 'yar budurwa wadda ta kai ana barbararta an gane ku ita ce wadda muke da suna ta yi shekara uku ta kai a shekara ta hudu ita ce hiqqa ce fa'iza balagat wahidatan a malamai suka ce ana ce mata hekka ne li'annaha ta stahiku an tutrak don ta isa ta kai a hauta ma'ana ta kai mazan raƙo masu hauta shi sa ake ce mata hekka fa'iza balagat sittan wa arba'ina fa'iza balagat wahidatan wa sittina idan ta kai sittin da ɗai ila hamsin wa saba'ina har izuwa saba'in da biyar fafiha jaza'a to za a ba da jaza'a an gane ko jaza'a ita kuma ita ce wadda ta cika shekara hudu cip cip an gane ko kenan ita waganin za a cewa shakala hikka ita ce budurwa jaza'a shakala ko jayid kun san shakala yake ba ba hausa akwai ta sha banban ko jayid mace wadda take kaman ita ba tsohuwa ba sannan kuma ita ba budurwa ba an gane ita muke ce ma shakala a hausa adarawa ce ko ko ba su ce haka nan yauwa don saboda abin ga duka wannan yana daga cikin wa'azi wannan yana daga cikin wa'azi an gane ko yana daga cikin wa'azi wannan ba wa'azi bane karatu ne ana karatu shi kuma ko ina tabowa ake yi an gane ko jayid aha kuma yana da kyau a yi ladabi wajen karatu aha eh haka ne jayyid adarawa ke cewa ni ba ba adare bane amma kasar adara na tashi jayyid a hanshe sawatar da ke tabo su jayyid mhm ta kenan shakala ko ita ce mi jaza'a ko jayyid yace fa idza balagat 76 idan ta kai 76 ila 90 zuwa 80 da goma fa fiha binta labun to a wani lokacin za a bada da biyu diyan mai shayarwa da biyu an gane ko binta labun kenan yan mata guda biyu ko kuma yara guda biyu na me da suna raƙumi fa'iza balagat ihda wa tis'ina ila ishirina wa mi'a idan ta kai tasa'in da ɗai zuwa ashirin da biyar fafiha hiƙata ne to za a ba da hiƙa guda biyu furuƙatal jamali wanda raƙumma suke barbara fa'iza zadat ala ishirina wa mi'a idan suka ƙara a kan 120 fafi kulli 40 bintu labun to a cikin kowace 40 za a ba da bintu labun an gane ko kenan idan suka kai 120 yanzu kilgon 40-40 za a yi sai a ba da duk da 40 a ba da bintu labun duk da 40 a ba da bintu labun wafi kulli 50 na hikka a cikin kowace 50 kuma sai a bayar da hikka a ba da mai yake da suna 'yar budurwa wa mallam yakun ma'ahu illa arba'un min al-ibli duk wanda ya kasance baya da sai raƙumi guda hudu falaysa fiha sadaqa babu sadaka a ciki ma'ana babu zakka illa an yasha rabbuha sai idan mai ita yaso wannan me yake nunawa duk abin da aka ce sai ya kai kaza za a hudda zakkarsa to komi karancin abin da aka rasa a ciki ba dole ba sai an hudda zakka misali da a ce me yake da suna miliyan biyu ne nisabin zakka sai ya kai kudin naka miliyan biyu ne ba jika ɗari ko miliyan biyu ba jika biyar zakka ba ta a kanka amma sai Allah ya ce illa an yasha sai manzo Allah ya ce illa an yasha a rabbuha sai dai idan mai abin ya so ya hudda kuma me yahi alkhairi mutum ya hudda an gane da kyau ko mafi yawanci shi yasa za ku gani mutanen ƙauye Allah yake sa ma noman su albarka duk manomi da dai an ce an yi lokacin girbin nan yayi su babu ruwansu ma da wai ya kai nisabi ko bai kai nisabi ba a hudda za a yi zakka za a hudda to dalilin wannan sai Allah ya sama noman su ya sama noman su albarka kenan wannan sai ke nuna ko da a ce dukiyarka bata kai hudda zakka ba to yana daga cikin abin da zaka yi dan ka tsarkake zuciyar dukiyarka dalilin wannan dukiyarka Allah ya sa mata albarka ka hudda mata zakka wannan shine kenan jayyid malai yake cewa a gaba wa fi sadaqatil ghanam a sadaka ta ƙananan dabbobi sune alghanam fi sa'imatiha a cikin sa'imarta sa'ima ita ce dabbar da take kiwo ma'ana dabbar da take zuwa kiwo dabbobi sun kasu kaso hudu a babe na zakka akwai sa'ima ita ce dabbar da ke zuwa kiwo akwai ma'alufa ita ke dabbar da take a gida ko da yaushe a gida ake ciyar da ita an gane ko ita ce ma'alufa to ita babu zakka a cikinta amma sa'ima mai zuwa kiwo ita akwai kiwo akwai zakka a cikinta kenan ma'alufa babu zakka a cikinta ko me yake da suna shanu nawa ke gare ka in dai gida suke a gida ake ciyar da su ba sa zuwa gona su ci ciyawa da kaza da kaza to babu zakka a cikinsu an gane ko na gaba shine a amila dabbobin da su an tanada su ne kawai dan aiki su ma wannan babu zakka a cikinsu misali akwai wanda suke da shanu na, shanu na noma ko kuma shanu na dako da abin da ya kamata haka to irin wannan duka babu zakka a cikinsu sai dai a hudda zakka a cikin aikin da suke ko abin da aka samu na ribar aiki na gaba shine a, a meke da suna alghanamul mu'idda littijara shine dabbobin da aka tanada don kasuwanci to su wannan za a huda musu zakka amma ba asalin su za a huda ma zakka ba kimar su za a huda ma zakka an gane ko misali kai dillali ne kana da shanu a kasuwa da kake saidawa idan lokacin zakka yayi wannan shanun ba cikin su za a huda zakka ba kimar su ke za a huda ma zakka domin su sun shiga a cikin abin da ake ce ma urudut tijara ma'ana abubuwan da haja kayan kayan talla to su irin wannan a kima ake hudda musu zaka kamar yadda za mu gani a nan gaba an gane ko? to ku zano mini nau'in dabbobi kala nawa ne? aha sa'ima to sai mi sa'ima wadda mai zuwa kiwo ma'alufa wadda ba ta zuwa kiwo ta gida ko? amila na aiki aha aha mu'idda littijara wanda aka tanada don kasuwanci an gane su wannan su ne kenan nau'uka na dabbobi wanne ne ake hudda ma zakka sa'ima da wace kuma da ta ƙarshe ko a mu'idda lizira'a jayyid wannan wancan su kuma ba a hudda musu zakka mu'idda littijara ita kuma ya ake hudda mata zakka kimarta an gane ko an gane da kyau jayyid masha Allah aha a gobe mun zo kafin mu ci gaba zan tambaye ku ku zano min nau'in su a gaba mala yake cewa a kenan wa fi sadaqatil ghanami a cikin sadaka ta kananan dabbobi fi sa'imatiha a cikin sa'imarta ma'ana wanda suke zuwa kiwo idza kanat 40 idan suka kasance 40 da 40 ila 20 zuwa 20 wa mi'a zuwa 120 shatin shatun a cikinsu za a bada me yake da suna guda-guda za a bada shatin shat ma'ana za a hidda me ake cewa tunkiya guda ko rago guda ko akuya guda ake ce shat wannan nau'ukan duka sun shiga a ciki mala ya ce fa'iza zadat ala 20 wa mi'a ila mi'atai ne idan suka ƙara daga 120 zuwa 200 fafiha shatani to a wannan lokacin za a hudda meke da suna tumkiya guda biyu an gane ko kenan idan suna 40 dai har zuwa 120 guda guda ne za a hudda amma daga lokacin da suka dora akan 120 zuwa 200 to za a hudda ɗa biyu ne fa'iza za da ta'ala mi'atai ni ila 300 mi'atin idan ta ƙara daga 200 zuwa 300 fafiha talatu shiya to za a hudda meke da suna tumkiya guda uku fa'ida zadat ala talati mi'atin idan ta ƙara akan 300 fafi kulli mi'atin shatun a cikin kowace 100 za a hudda guda a cikin kowace 100 za a hudda guda an gane da kyau ko wannan idan kuka lura zakata dabbobi abin yana ƙara tahiya abin yana ƙara ragewa ne kamar dukiya na ƙara haɓaka yawan zakan yana ɗan ƙara ragewa wanda yake da ɗa arba'in ɗa nawa zai hudawa a ɗa guda wanda yake da ɗa ɗari ɗa nawa zai hudawa ɗa guda har yanzu wanda yake da ɗari da goma ɗa nawa zai hudawa to wanda yake da ɗari da ashirin ɗa nawa zai hudawa ɗa biyu an gane ku to wanda yake da ɗari biyu ɗa nawa zai hudawa ɗa biyu har yanzu in gani abin yana ƙara yana ƙara ragewa to sai aka kai yanzu in suka ma wuce ɗari uku to a kan ƙilwan ɗari ɗari ne za a yi duk ɗa ɗari za a huda ɗa guda duk ɗa ɗari za a huda ɗa guda malici fa'iza kanat sa'imatun rajuli na ƙisa idan ya kasance dabbobin mutum na kiwo ragaggu ne an arba'i na shatin ga meke da suna ga tumkiya guda arba'in shatan wahidatan an rasa guda ma ma'ana cikin arba'in ɗa guda ce babu falaisa fiha sadaka babu sadaka kana da tumkiya arba'in sai dai babu ɗa guda arba'in ba ɗai to babu sadaka sai dai sun yi arba'in kin sai ce illa an ya sha'u rabbuha sai dai in ya kasance mai ita ya so ya hudda zakka wala yushma'u baina mutafarriqin ba a raba ba a hada dabbobin da suke a wuri guda wala yufarraqu baina mujtama'in sannan kuma ba a raba wanda suke a haɗe wuri guda khashiyata sadaka dan tsoron sadaka an gane da kyau ko abinda ake nufi a lokacin akwai dubarar da suke yi idan lokacin zakai wannan yana da 40 wannan yana da 40 sai su hada su wuri guda idan mai zakka ya zo sai a ce musu ga sunan da 80 ne sai a ce da 80 ko kenan da nawa za a huda da guda an gane ko dubara ce kuma dubara ba da a ce da rarrabe suke ɗano za a samu da biyu to sai manzo Allah ya mi da yake Allah ya hisu dubara ko ce to ba a raba su ba a haɗa su sannan kuma ba a raba wanda suke a wuri guda an gane ko dabbobin da suke a wuri guda wanda kaman tun a tashin su tare suke wuri guda mutum bi ke da su amma dai wuri guda suke a ko da yaushe wurin cin su dabbobin da suke barbarar su wurin kwanciyansu tare suke a ko da yaushe to a wannan suma ya ka zo ba za a ce ba bari mu raba kowa ya kama nashi sannan sai a hudda zaka'a sai an hudda sannan me sannan sai a raba wannan shine in mara ba za ku yi mala yace wa ma kana min khalitaini abin da ya kasance a cikin alkhalitain sune sharikai ne idan aka samu mutum biyu wanda suka yi tarayya a cikin dabbobi aka hudda zakka a cikin su fa innahuma yataraja'ani bainahuma bisawiyya to za su koma za su raba tsakanin su daidai wa daida bil misali yatadhi al maqal suna da dabbobi guda 100 wanga 50 wanga 50 sai aka hudda musu zakka da nawa za a hudda da guda ko kananan dabbobi to yanzu idan aka zo da gudan nan da aka hudda za su yi mata kima wannan da gudan da aka hudda tana nawa tana jikka 50 to jikka yanzu sai a raba jikka 50 kin kai jikka biyar ni jikka biyar an gane ko eh 25 jayyid 25 yana shine ma'anan ya taraji ya taraja'ani bainahuma bisawiyya mali ce wala yukhraju fi sadaqati harima ba a hudda a wajen sadaka a wajen zakka ba a hudda harima harima ita ce ga abin da muke ce mata mu a hausan mu akwai abin da muke ce mata guzuma an san guzuma ko guzuma akwai yare biyu mace mai ciki ana ce mata me ana ce mata guzuma dabba wadda take ko madadda ko mazazza an gane ku ita ba ana ce mata guzuma daga gajiya ne ko kenan ba rishin mai bane eh to kun ji ni na aza na aza mai ciki kawai ake ce ma haka mai ciki ma yauwa a ko mai cikin ma sai wadda take tagaji kamar wadda cikin yayi nisa sosai haka yauwa haka ne haka haka na isko mata ku suna cewa ba kowa ake cewa guzuma ba sai wadda cikin nata ya hutu na kyan ma take tahiya yauwa to shine jayyid kenan wannan ita ce sai an kama ta tashi jayyid kenan nau'i nau'i ne abin akwai tafawuti yawwa masha Allah to aka ce guzuma ba a hudda ba a hudda ta a wajen zakka dan saboda ba ta daraja an gane ko daga cikin dabbobi wala zatu awarin ko kuma mai makamta mai awar ita ce wadda take da illa a wajen idanu imma ije ta guda ta samu matsala ko kuma ba ta gani da kyau wala taisun sannan ba a karban me yake da suna tais shi kuma tais wannan ya shahi tsohon dan bunsuru shi ake ce ma tais tsohon dan bunsuru irin wannan masu wari in kun san in suka gingata suka girma har wari suke yi me ake ce musu jijjigi a jijji to yawa yanzu na samu kari a cikin dictionary gina na Hausa lalle ban san jijji na jijji mu ba akwai sunan da muke mishi na namanta ne ko sunan da muke mishi jijji to irin wannan ba a hudda shi domin shi mafi yawanci wannan ana barin shi ma ne kawai don ya ta aiki an gane ko amma ko yanka shi aka yi naman shi ba ya ciwa wari ke gare shi jayyid malai ce illa an ya sha almusaddiqu sai idan mai karɓar zakar ya so ya karɓe sa ya karɓe sa don ba wai don naman sa ba a don saboda ya kai shi a kai shi a cikin akuye ya ta musu aiki an gane ko wannan shine kenan ya ce wa firriƙati mi'atai dirham an ƙare da dabbobi yanzu an komo gami a meke da suna bar mu mutakaita bayanin dabbobi mun gana raƙumi an gane ko daga nawa yake farawa raƙumi da yawwa daga bere yake farawa to sai ƙananan dabbobi daga nawa yake farawa daga arba'in yake farawa zuwa sama to yanzu za mu komo ga meke da suna zinariya ko azurfa wafin rikka a cikin arrika rikka ita ce alfidda azurha a cikin azurha fi mi'atai dirham a cikin dirhami 200 rub'ul ushur za a hudda rub'ul ushur an gane ko rub'ul ushur shine a araba abun kamar araba abu gida goma sai a hudda guda an ɗai cikin goma ko to ɗan nan da aka hudda shi ma sai a raba shi hudu sai a huda guda daga cikin shi idan kai jimilla shi ake ce ma ɗai cikin arba'in an gane ku shi ne rub'ul ushur ɗai cikin arba'in jayid kuma wannan ya shafi dukkanin mai da suna kuɗi zinariya da azurfa dukkan su haka ne duk abin da ya shafi kuɗi da abin da aka yi ma kima ta kuɗi to zakar shi ɗai cikin arba'in ne ake hudawa an gane ku ɗai cikin arba'in misali mutum yana da miliyon arba'in to miliyon guda za a hudawa wannan shine kenan mala yace fa illam takun illa tis'ina idan bata kasance ba ita azurfa nan sai 90 illa tis'ina wa mi'a sai 200 babu goma ko 190 falaysa fiha sadaqa babu zakka a ciki ma'ana komi rage wanda ta yi in dai bata kai 200 nan ba babu babu zakka illa an yasha a rabbuha sai idan mai abun ya so kun gani mun yi ta bin wannan kalma ko rabbuha rabbuha asali a larabci ar-rabbu shine shugaba an gane da kyau ko ar-rabbu shine shugaba shi yasa wannan sunan na ar-rabbu shi yasa an yi son idan za a kiran Allah a kira sa da Allah domin ar-rabbu kalma ce wadda kowa yana shiga a ciki shugaban wani abu ana ce mishi rabb an gane ko mai gida ma ana ce mishi rabbul bait an gane ko shi yasa Allah madaukakin sarki aka yi so a kebance sa da suna wanda shi kadai ke da shi Allah babu wani abu wanda yake da wannan sunan in ba shi ba an gane ko shi yasa so da yawa nake cewa ko magana kake da turanci an gane ko idan zaka faɗi Allah ka ce Allah kada ka ce Dieu ko ka ce Seigneur ka ce Allah in ka ce Dieu masu bautar gumaka suna cewa Dieu masu bautar shanu suna cewa Dieu kiristoci suna cewa Dieu amma in ka ce Allah fa babu wannan babu wanda ke da wannan sunan saiwa sai Allah kadai wannan shine kenan jayyid kenan sai idan mai ita ya so ya hudda wa man balagat indahu min al-ibil sadaqatul jazaa duk wanda sadaka ta jazaa ta kama sa ma'ana aka kaddara dabbobinsa sai ya kasance jazaa za a hudda mun gani jazaa akan cewa ita ce shakala ko to wa laysat indahu jazaa sai kasance baya da jazaa kin nan wa indahu hiqqa yana da yar budurwa yace fa innaha tuqbalu minhu za a karɓar masa 'yar budurwan nan wa ya ja'alu ma'aha shatai ne sai ya ƙara 'yar tumkiya guda biyu tare da ita in istaisara ta lahu in ta sauwaka in ya samu au na dirhaman ko kuma dirhami guda ashirin an gane da kyau zaka ta kama za ka ba da jaza'a 'yar shakala sai kasance baka da 'yar shakala cikin raƙummanka sai 'yar budurwa to tabbas shakala ta budurwa ko to yanzu sai a amshi budurwar gare ka amma sai ka yi ciko ka ƙara wani abu shine aka ce ka ƙara tumkiya biyu in babu tumkiya to ka ƙara kuɗi kenan kima ta wannan tumkiyan guda biyu mala ya ce wa man balagat indahu sadaqatul hiqqa duk wanda sadaka ta yar budurwa ta kama sa wa laysat indahu al hiqqa sai dai baya da hiqqa wa indahu al jaz'a yana da jaz'a yar shakala fa innaha tuqbalu minhu al jaz'a to za a karbi jaza'ar daga gare sa wa yu'tihi al-musaddiqu 20 dirhaman sai mai me yake da suna mai karbar zakar shi zai masa ciko anan ya bashi dirhami nawa dirhami 20 au shataini ko kuma yar tumkiya guda biyu kun ga a can shi zai yi kari anan kuma shi za a ma kari rawahu al-bukhari wannan hadisin kenan idan muka lura mun samu bayanin zakar abubuwa guda nawa guda nawa guda uku raƙumi da ba raƙumi ba miɗa sunan shi haka ne raƙumi ne ko zai da raƙumi da ƙananan dabbobi da da azurfa azurfa ce fidda azurfa ba mu ga zinariya ba amma duk hukuncinsu guda duk hukuncinsu guda jayid mala ce wa an mu'adh ibn jabalin daga mu'az dan jabal radiyallahu anhu Allah ya dada shi annan nabiya sallallahu alaihi wasallam lallai manzo Allah ba'athahu ila al-yaman ya tura shi zuwa yaman fa amarahu an ya'khudha min kulli 30 baqaratin tabi'an sai ya umurce sa ya karbi daga kowace saniya 30 ya karbi tabi'an aw tabi'atan an gane ko tabi'an shine wanda ya shekara guda ya shiga a cikin shekara ta biyu dan maraki ko yar marakawar ta shekara ɗai ta shiga cikin ta biyu wa min kulli arba'ina musinna daga kowace kuma arba'in za a bada musinna ita ce wadda ta cika shekara biyu ta shiga a cikin shekara ta uku wa min kulli halimin dinaran dukkanin baligi shine halim ai alladhi yahlum dukkanin baligi zai bada dinari ta kidan mutane ma ana huda musu zakka ko me ake nihi anan ku ba ni amsa kowanne baligi za a ba da dinari a kansa ana ana nuhin me yake da suna lanhu an gane ku domin yaman ƙasa ce wadda ke ta kumshi musulmai da kiristoci to kiristocin an yadda su zamna ƙasan musulmai amma da sharaɗi su ba da mi su ba da lanho su ba da empo an gane ko ga wannan empo ashe asali a musulunci wake ba da shi wanda ba musulmai ba masu su zamna a ƙasar musulmai su ne ke ba da empo amma kun gani da yake ba a shari'ar Allah sai ana zaluntar mu wannan zalunci ne zalunci ne a ce ɗan ƙasa musulmi sai ya ba da empo an gane da kyau ko shi yasa malamai suke suke suke hidda rashawa a wajen a wajen yin kwana-kwana ta ta kake ba da lanhu an gane ko akwai malamai da suna gani dan kake ba da lanhu ko kuma kai wata kwana-kwana dan saboda kada ka ba da lanhu shikenan baka lahin komi domin abu ne wanda yake ba dole akan ka ba an gane ko da kuma abin da shahara duwan shi ma malamai sun ka suka so guda biyu suka ce wajen harakar duwan ka ba da cin hanci don saboda kada a karbi duwan gare ka suna ganin ba cin hanci bane don kayi ne don ka karbo me ka karbo haƙƙinka an gane ko akwai malamin da suke ganin haka nan jayyid a cikin a cikin malamin mu nan ne akwai ɗaya daga cikin su professor Sabiu Musa hafizahullahu ta'ala yana ɗaya daga cikin wanda suke akan wannan ra'ayin wata ran yana muna zamna yana wannan hirar sai yake cewa yace wannan magana na san tana da hadari ana ma iya a kama ne akan ta yace amma sai na haɗi an gane ko ya ce zaluncin mutane ne a ce sai duk wanda shigo da kaya sai an mishi duwan an gane ko haka ya faɗi ya ce na san ba ta daɗi amma sai na faɗi wannan shine kenan amma akwai malamin da suke gani in gwamnati ta ce a hudda dole a hudda wannan kun ba ta da daɗi ga talaka ko ita kuma waccan ba ta da daɗi ga shugabanni to wannan shine kenan kenan a musulunci yake da suna lanhu empo da duwan dukkaninsu wannan bai dace a ce an karɓa ga musulmi ba abin da aka ce a karba ga musulmi shine zakka zakka ita ce kenan da a ce gwamnati za ta bin dokar Allah da za ta samu abubuwa guda biyu ta kauce ma saban Allah na karban dukiyar mutane ba da haƙi ba ta karbi dukiyar da take da haƙi shine mi zakka don musulunci ya halatta ma shugaba ya karbi zakka ya kasance zakkar shugaba shi ya zakuwa ya amsa ko shi zai turo wanda za su amsa domin anan kun gani manzon Allah wa ya tura mu'az ya tura amsar zakka da zakka da mi da lanho sai na cewa shugabanni suna da damar su haɗa komiti na amsar zakka kuma idan suka yi haka wallahi za a samu amfani mai yawa na farko dai mutane ba za su bar hidda zakka ba duk wanda ya son gwamnati ce za ta hudda dole ya mi dole ya gaskiya dole ya hudda domin za mu gani a gaba idan mutum ya ki hudda akwai akwai ukubar da za a masa to in gwamnati ce za ta yi maka ukuba amma yanzu in ba gwamnati za ta amsa ba ka san kai ne zaka malumai ne zaka tattarowa tattarowa ku zo ku kilga mini an kilga akwai wanda ma sai ya ga an kilga sun ya ga sun yawa sai ce a sun yawa a rage amma in gwamnati ce kana da dama ka ce haka nan ba za ka dama ba kina wannan sai nuna mafi yawanci idan aka kibin dokar Allah za a sha wahala za a sha wahala kuma a je a lahira a isko wahala Allah ya kare mu na asali dai wannan wannan ba haƙi bane gwamnati zakka aka ce ta karba ba ba lanho ba ko kuma duwan yace wa min kulli halimin dinaran kenan kowanne baligi wanda ba musulmi ba yake son zama a ƙasar musulmai zai ba da lanhu na dinari aw adlahu mu'afiriyan ko kuma ya ba da makamancinsa ƙimarsa ta mu'afir wannan wasu riguna ne wasu kaya ne da ke da kai a ƙasar yaman da ake cima mu'arifi in baka da kuɗi sai ka ba da kaya ƙimar kuɗin an gane ko mutanen yaman a lokacin sun shahara da ɗumka da yin kayayyaki mafi yawanci kayan laraba daga can ne suke samun su to shi yasa idan aka zo in baka da kuɗi sai ka bada kaya jayyid rawahul khamsa marawaita hadisin nan guda biyar suka rawaito wal lafzu li ahmad lafazi na ahmad ne wa hassanahu tirmidhi imamu tirmidhi ya inganta sa wa ashara ila ikhtilafin fi waslihi yayi nuni zuwa ga sabani na danganta sa zuwa ga manzon Allah wa sahahu ibn hibban al-imam ibn hibban ya inganta sa wal hakim da imamul hakim wannan hadisin ƙarin mi muka samu akan wancan na al'amarin zakka ƙarin mi muka samu ƙarin saniya yawwa saniya don me yasa a can ba a samu ba cikin hadisin abubakar domin shi wannan hadisi na ƙasashen hijaz ne to hijaz a lokacin su ba su da shanu ko suna da shanu kaɗan ne to wajen yaman su ne ke da shanu shi yasa a lokacin manzo Allah aka samu mi aka samu me yake da suna kima ta zakka ta shanu wannan shine na'am a shi baligi wannan lanho ne lanho ne baya baya a cikin ba a sashi a cikin zakka lanho kuma yanzu musulman ne ake dora ma lanhon ko jayyid ko da yake yanzu mutane sun bar ba da lanho akwai wani mai gari ya zo zai ta wajen aikin hajji yake tambaya ta ci malam masu gari dama akwai akwai abin da ake kadara musu duk shekara za su kawo na lanho kuɗi kaza za a sa musu to duk abin da ya hau a kai nasu ne su za su rike abin su an gane da kyau ko to matsalar wataran masu garin abin da za su amsowa bai kai ma abin da aka dora musu kawo ba an gane ko wataran kuma yana wucewa to shine yake cewa dangane da abin da aka dora musu su kai bai kai ba an gane da kyau ko sai ya ki bayarwa ya aje sai wata shekara idan an samu abin da ya haka ya cika dan ya kai shin yana da lahi akan wani ci baka lahin komai tunda asali abin da aka ce ka amsu shine zaka kai to yanzu bai kai ba kuma in ka kai ba za a amsa ba an ce sai ka cika sai ka ki badawa sai wata shekara dan in ka samu ciko sai ka me sai ka ƙara sannan ka kai in dai ba can yawa za ka yi ba to shi kenan wannan shine kenan har yanzu ana harkar lanhon nan amma nan birni ba a san shi ba ko sai sai na yan shaguna eh mm a kyau to kaji to kun ji su kenan masu tahiya boko kowanne da nashi da nashi al'ada ko matsalan ba a sa doka ba ga ta yadda za a cewa wanga shine za a amsa ma a'a an bar masu gari ne su ta abin da suke shi yasa kullun cike rigima suke eh yan kasuwa ko har da ma'aikata a kai haka ne ashe akwai tembur ko tembur ita ma ina ji a bugace ko ita ma lanho ce eh ɗari uku to kenan kun gani duka ta shiga a ciki eh cikin salar a cikin salar ma ana hudawa eh to ni dai wannan dai wannan dai yau dai na ji shi cikin salar ma ana huddawa eh su shaguna na sani na sani tunda ana liƙewa akwai wanda ake liƙe ma sai sun tafi sun biya ga duka wannan yana biyan TVA eh na ga yanzu hada ma masu tura kuɗi ko benef afuwa sai ka gani a can ƙasa an sa TVA an sa wasu 'yan tambaye to kun gani abubuwan sun yawa sosai kuma duk talaka ne ake matse ake matsa jayi Allah ya muna rahama Allah ka ba mu abin da zamu ba da to eh to shi a shi wannan taimako ne ai kuke ko na taimakon kasa ne ko labusan ne no shi wannan shi kuma wani hukunci ne na ba jayi ka so baka so ba sadaka kare da yaji sai an hudda ka Allah ya sauke wannan shine shine fadin Allah madaukakin sarki wala taakulu amwalakum bainakum bil batil kada ku ci dukiyoyinku a tsakaninku da da muke da suna da banna yana daga cikin bannan shine mutum bai yadda ba a ce dole sai ya bada shine kuskuren wannan duka da an kauce ma dokar Allah ce inda an bi dokar Allah da duk ba sai an kai ga wannan ba malai cewa an amru bin shu'aib daga amru bin shu'aib an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi da kakansa radiyallahu anhum Allah ya da su kala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsida da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce tu'khadhu sadaqatul muslimina ana karbar sadakar musulmai ala miyahihim akan ruwansu rawahu ahmad ahmad rawaito sa wali abi daud arwaya ta imamu abu daud la tu'khadhu sadaqatuhum ba a karbar sadakar su su musulmai illa fi durihim sai dai a gidajensu su ma'ana abinda wannan hadisi yake nunawa abinda aka hiso shine aje wurin da mutum yake sana'a ko wurin da dabbobinsa suke aje wurinsa a karbi zakar ba sai an jira shi ya kawo ba an gane ko misali kenan da a ce gwamnati ita ce ke kula da hudda zakka da su za su zo su isko mutum ba mutum zai hudduwa ya kawo musu ba wannan shine kenan jayid amma yanzu da yake ba gwamnati ke hudda ba kenan kai kai aka bar ma kenan anan ne tsoron Allah zai bayyana mai tsoron Allah shine zai yi adalci wajen huddawa wanda baya tsoron Allah kuma shine zai yanda yake so wajen huddawa malai cewa an abi huraira radiyallahu anhu qala daga abu huraira Allah ya dada shi ya ce qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce laisa alal muslimi babu akan musulmi fi abdihi game da bawansa wala farasihi ko kuma dokinsa sadakatun sadaka mana zakka rawahul bukhari bukhari rawaito wannan hadisin wali muslimin a riwaya ta imam muslim laisa fil abdi sadakatun a cikin bawa babu sadaka babu zakka illa sadakatal fitri sai dai zakka ta kono wadda za mu ganta a nan gaba domin lokacin ta dama ya kusa an gane ku zakar kono wannan hadisin manzo Allah yake cewa musulmi ba zai hudda zakar bawansa ba ko dokinsa da yake hawa an gane ko wannan hadisi shine dalili akan ɗaya daga cikin ka'idodi na zaka da suke cewa la zakata fi amwalil qunya la zakata fi amwalil qunya babu zakka a cikin dukiyar kunya me yake cewa dukiyar kunya shine duk abin da mutum ya tanada dan amfanin sa an gane ko shine amwalul kunya duk abin da mutum ya tanada dan amfanin sa to ba zai hudda masa zakka ba misali raƙumi ko ɗa nawa ke gare ka in dai ka dan amfani da su ne kake ka aje su to ba za ka hudda musu zakka ba misali mota ko mota nawa ke gare ka in dai dan hawa ne ka aje su ba dan kasuwanci ba to ba za ka hudda musu zakka ba gida ko gida nawa ke gare ka in dai ka aje shi ne dan amfanin ka kai kai amfani da shi to ba za ka hudda mishi zakka ba an gane da kyau ko wa zai ba mu wani misali kuma duk abin da ka aje dan amfanin ka ba za ka hudda mishi zakka ba a sutura yawa sutura an gane ko sutura anya ana samu masu sutura a da akwai akwai gizinoni ko misali akwai gizina ɗabiyar da za ta iya kai miliyon ko miliyoyi hakan ga to wannan shine kenan yau wato su wannan hukuncin su daban yake gidajen haya su ma babu zakka a cikin su me ake huda ma zakka kuɗin yauwa kun gani duka wannan ka'ida ta shiga a ciki motocin haya su ma ba za ka huda musu zakka ba sai dai kuɗin da ake samu a cikin huda musu zakka amma wannan ka'ida tana da istisna'i misali mutum ne zai aje miliyan goma banki ya ce wannan miliyan goma na aje su ne don amfani na ba za a huda musu zaka ba? a? ana hudawa? to aiku mun ce amwalul kunyati la zaka ta fiha a jayyid to nan ne za ku samu istisna'i to gaciya suka ce illan na kadain sai dai zinariya da azurfa an gane ku? zinariya da azurfa su diyan da ko na mine ne sai ka huda musu zakka ko na maraya ne sai an mi sai an huda musu zakka balle kai naka to amma duk wanda ba su ba duk abin da za ka saye don amfanin ka ba za ka huda mishi zakka ba amma su kuɗi to su wannan ana huda musu zakka an gane ko wannan shine kenan shi yasa zamu gani a hadisi na gaban Allah ya ce idan maraya aka bar mishi gado a rika juya mishi gadon dan kada zakata mi ta canye kuɗin kenan sai nuna su kuɗi ba a me yake da suna kowanne hali sai a huda musu zakka sai dai akwai kuɗin da ba a huda ma zakka su ne kuɗin da ba a san mai su ba an gane ko kuɗin da ba a san mai su ba shi ne suke cewa la zakata fi malin la yu'rafu mustahaqqahu ko kuma la yu'rafu malikuhu babu zakka a cikin abin da ba a san mai shi ba shi wannan ba a huda mishi zakka wannan shine kenan an gane wannan ka'idar da kyau la zakata fi amwalil qunya jayyid in ka rike wannan zakar ki na abubuwa guda abubuwa da yawa baka da bukatar in ka rike wannan ka'idar abubuwa da yawa baka da bukatar tambaya ana hudda zakka ko ba a hudda zakka wannan shine kenan wa an bahz ibn hakim daga bahz dan hakim an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa radiyallahu anhu Allah ya dada shi qala yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ya tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare shi ya ce fi kulli sa'imati ibilin fi arba'ina bintu labun a cikin kowace raƙumi na kiwo ɗa arba'in za a hudda bintu labun an gane ko la tufarraku ibulun an ibilun an hisabiha ba a raba raƙumma a lokacin da aka zo kilgonsu ma'ana lokacin da za a hudda zaka ba a rarraba su kamar da mu gani a can za a bar su wuri guda man a'taha mu'tajiran duk wanda ya bayar da zakkan nan dan neman lada biha falahu ajruha to yana da ladarsa duk wanda ya bada zakka dan neman lada to yana da lada wa man mana'aha duk wanda ya hana ta fa inna akhidhuha to mu za mu karbe ta da ƙarhi da yaji wa shatara malihi sannan kuma da rabin dukiyarsa an gane ko ka hana zakka to za a zo da ƙari da yaji a amsa bayan wannan kuma sai a yi maka ukuba ta dukiyar ka rabi za a amshewa an gane ko ita ce ukuba azmatan min azamati rabbina wannan zakkar wajibi ce daga cikin wajiban ubangijinmu la yahillu li ali muhammadin minha shay'un iyallan muhammad bai halatta komi a gare sa na wannan zakar rawahu ahmad ahmad wa abu dawud da abu dawud wa nasa'i da imamun nasa'i wa sahahu hakim suka rawaito sa imamul hakim ya inganta sa wa allaka shafi'i alqawla bihi ala thubutihi imam shafi'i ya tabbatar da cewa wannan hadisin tabbatacce ne tabbas wannan hadisin hasan ne an gane ko ashe sharadin zakata amfani ka kai shine kai dan Allah idan baka yi dan Allah baka da lada amma kuma dole sai ka hudda yanzu misali wanda ya hana zakka aka kwace da karhi da yaji zakat ta yi amma shi baya da lada an gane ko ta yi amma shi baya da lada wannan shine kenan ko misali mutum ne ya yi azumi kawai shi dan dai me yake da suna yana yi dai ne don saboda babu yadda ya iya an gane ko tukun ga wannan azumin ya wadatar amma sai dai baya da lada an gane ko to wannan haka ita ce ma zakka idan ka yi ba dan Allah ba to ta yi tun da dama wa za a ba talaka za a ba ta shiga hannun shi kenan amma kai baka ladar komai sai nuna kuma wannan ukubar wanda ya hana shi ne mi shi ne a raba dukiyarsa wannan rabin a amshe shi don ya kasance gobe kada ya sake ko kuma da ya kasance izina ga wanda su ma suke so su hana an gane da kyau ko wannan shine malamai sun yi sabani akwai malaman da suka tai wannan hadisin na mansukh ne amma sai dai magana mafi inganci ba mansukh bane hadisi ne tabbatacce wannan shine kenan kun gani a ƙarshe ma manzon Allah da yace da ya nuna wannan wajibci dan ya hudda maka tantama sai yake cewa wannan zakar babu abin da yake halitta ga iyalan Muhammad a ciki ma'ana Muhammad da shi da iyalinsa komi bai bukata a ciki asali ma bata halatta gare sa manzon Allah da shi da iyalinsa zakka baya halatta su ci zakka hatta sadaka wannan baya halatta su ci sadaka an gane ko li'annaha awsakhun nas domin ita daudan mutane ce kina wannan sai nuna cewa ashe yana ɗaya daga cikin zuhudu mutum ya guji karɓar zaka ko a wannan shine kira mubah ne halal ne ka karɓa amma kuma in ka ki karɓa duka wannan me da suna yana nuna zuhudunka eh eh aha yawwa to kun gani irin wannan sai an zo an baka wahala sai ka kaskantar da kanka to irin wannan kun gani duka me yake da suna abin da mahi alkhairi ma mutum ya tseratar da mutuncinsa wannan shine kenan jayyid kenan shine malamai suke cewa wannan hadisin yana bayanin akan malla ya juzu an tu'tiyahu zakataka wanda baya halatta ka ba zakka mutanen da baya halatta ka ba zakka mutane guda biyu ne an gane ko su ne iyalin manzon Allah su kuma mutanen da baya halatta su ci zakkar zakka su ne iyalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kuma iyalin ka kai mai hudda zakka an gane ku suka ce la zakka alame yake da suna la zakata ala al-furu'i wa la ala al-usuli baya halatta mutun ya bada zakka ga usul kinsa ko furu' kinsa a cikin ilimi na mirasi akwai abin da ake cewa usul da furu' usul da usul sune iyaye da kakanni su ne usul su ne asalin kadama to furo su kuma su ne 'ya'yanka wanda suka huto daga mi daga cikinka daga tsatsonka to wannan baya halatta ka ba su zakka kinan baka hudda zakka ka ce ka ba ma'aifinka baka hudda zakka ka ce ka ba ɗanka duk wannan baya halatta ka ba su zakka an gane ko akwai yanzu ka'ida suke cewa a man wajabat alayka nafaqatuhu fala ya juzu an tu'tihi zakataka duk wanda yake dole ne ka ciyar da shi in baya da to baya halatta ka bashi zakarka an gane ko idan ka rike wannan ka'idar kenan zaka san waye ya halatta ka ba waye bai halatta ka ba ba ya halatta ka ba matarka zakka a a baya halatta to ita mace ya halatta ba mijin ta zakka kuma aha ya halatta ta bashi yauwa ya halatta ta bashi an gane ko in dai talaka ne ya halatta ta bashi don me yasa halatta ba shi don ita ba dole ba dole ta ciyar da shi ba amma shi kuma karkashin ita kuma karkashin ciyarwar shi take shi yasa shi baya halatta ya bata komi arzikin mace don ta ba mishin ta ba a cewa me yake da suna ta yi laihi sai dai a ce mi sai dai a ce ba ta yi abin da bai dace ba yau ta ki ci da shi ko wannan ta ki ci da shi ma ai muni ma ne a ce ga namiji a ce mata shi ta ki ci da shi ya zama tun mijin hajiya kenan kamar yadda jiya jiya muka wata tambaya wadda ni san bai ma zo mini cikin kai ba wani ne turo tambaya wajen tafsirin mu na jiya za mu hawa tafsiri hal ya halatta idan aka bi matar shi azumi idan aka zo wajen ramko ya kama mata biya misali ana biyar ta ɗa biyar ya mata ɗa uku ita kuma ta yi ɗa biyu to ni abin da ya bani dariya ina faɗin wannan sai agaji da ke baya ce mijin hajji ya kira sai duka aka tuntsire dariya wannan shine kenan kenan me yake da suna mace ya halatta ba mishin ta zakka an gane ku wannan shine kenan amma ba ya halatta ta ba ɗanta don me yasa dan ɗanta in ba mishinta nan ita addoli ta ci da shi in mishinta baya da kannan mutum da yannan shi su ma in ya kasance ba su da kowa sai kai kuma ba su da wata sana'a akwai lokacin da yake dole ka ciyar da su domin a hadisi manzo Allah yake cewa so da yawa Allah yana azirta ka Allah yana a mai suna innama turzaquna li du'afaikum so da yawa Allah yana arzita wasu dan saboda wanda suke a gare sa ya kula da su an gane ku to akwai lokacin da za a iya cewa mai da suna kananka misali domin kananka in yana karami bai balaga ba ciyarwarsa tana a kanka baka bashi zakka amma lokacin da ya balaga yayi aure misali ya zamanto mustaqil da gare ka ba dole baka ciyar da shi to irin wannan malamai suna gani in ya shiga talauci baya da ka hudda zakka kana iya kame ka bashi domin ciyarwarsa ba mi take ba ba karkashin ka take ba amma da a ce kasan ka yake a gidan ka yake bai yi aure bai balaga ba to a wannan lokacin ba za ka bashi zakka ba don dole ne kai kame kai ka ciyar da shi amma lokacin da ba karkashin ka yake ba shikenan ba za ka bashi zakka ba an gane da kyau ko kinan misali yayanka wanda ya shiga a cikin tsananin rayuwa yana da iyali talaka ka hudda zakka sai ka bashi ya halatta ci wannan zakar tunda ciyarwarsa ba akan ka take ba an gane ko wannan shine kenan jayyid sai mu zo a hadisi na gaba maliki cewa an ali radiyallahu anhu qala daga ali Allah ya dada shi ya ce قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت لك مئة درهم إن كان درهم دريبي وحال عليها الحول سي شكرة تكيوي أكن, أكن كدين ففيها خمسة دراهم تو أتكي أكوي درهمي قدابير وليس عليك شيء كما باين wannan babu komai a kanka hatta ya kuna laka 20 dinaran har sai kana da wani dinari guda ashirin wahala alaiha alhaulu shekara kuma ta kewayo a kai fafiha nisfu dinar to a wannan lokacin za ka ba da rabin dinari fama za da duk abin da ya kara fa bi hisabi zalika to akan akan kilgon wannan ne za ka yi duk abin da ya kara za ka je hudda ɗai cikin arba'in ne wa laisa fi malin zakatun babu zaka a cikin wata dukiya hatta ya hula alaihi alhaul har sai shekara ta kewayo a kai wannan hadisin abin da yake muna bayani shine ka'ida la zakata fi malin hatta ya hula alaiha alhaul daga cikin sharadi na zakka shine sai idan kuɗin da ka samu shekara ta kewayo ashe ba da ka samu kuɗi bane zaka huda zakka kun ga adalci na musulunci ba da ka samu kuɗi ba kai zai sai a ce to zakka zaka huda a sai me sai shekara ta kewayo an gane ko shine sharadi na dukiyar da za a huda ma zakka sharadi na farko sai shekara ta mi sai shekara ta kewayo mu rike wannan sharaɗin da kyau a gaba za mu ga wasu sharuɗa yanzu dai mun ga sharaɗi na harko ba a hudda zakka sai mi sai shekara ta kewayo shine la zakata fi malin hatta yahula alaiha alhaul ko kuma min shuruti az-zakat haulan alhaul daga cikin sharuɗan zakka shine dukiya shekara ta kewayo akan dukiyar akan kuɗin sai dai akwai dukiyar da ba a lura da shekara ta kewayo ko bata kewayo ba an gane ko jayid misali su ne nataju sa'ima abinda dabbobi suke aihuwa misali kana da tumkiya guda arba'in an gane ko yanzu ka samu tumkiya guda arba'in ba za ka hudda mata zaka ba sai shekara ta kewayo to sai aka yi daidai kamin shekara ta kewayo an gane da kyau ko sun karu sun linka ko sun karu linkin ba linkin to yanzu idan ka zo hudda ba za ka ce ba arba'in kin nan su ne mi zan hudda zan ma zaka da mi yanzu su ne suka yi mi suka yi shekara wanda suka karu daga baya su ma zan diba musu sai sun yi shekara a ba dai usulikin sun yi abin ga yake da suna ba suke kamar sun yi shekara to duk abin da zai hitowa daga baya yana bin wannan asalin ba san ko an gane da kyau ba kamar su ba za ka ce ba dabbar da aka aihuwa ma ba za ka ce ba ita ma sai shekara ta kewaye sana'a tun da dai asalinta ya kai zakka asalinta ya kai zakka to duk abin da zai zuwa ta wannan hanyar shi ma shi ma yana bin asalin bari mu ba da misali na kuɗi shi ya daɗin misali misali ka fara kasuwanci da miliyan biyu shine nisabi na zakka misali yanzu shekara ta kewayo ko da shekara ta kewayo ka samu miliyan biyar kana da miliyan biyar yanzu miliyan biyu za ka huda ma zaka ko miliyan biyar miliyan biyar don me yasa don miliyan uku nan daga ina ta samu asali daga wannan miliyan biyu kin to amma da shekarar ta kewayo miliyan biyun kin nan suna nan an gane ko ana nan kuma sai ka samu wasu kuɗi wata kyauta ce ka samu ta miliyan uku yanzu sun yi miliyan nawa miliyan biyar to ya za ka huda musu zakka miliyan biyun nan kawai za ka huda miliyan uku nan yanzu su za a shiga me za a shiga me sabon kilgo don me yasa don saboda ba daga cikin miliyan biyu kin suka huto ba an gane ko wannan shine kenan amma da daga cikin miliyan biyu kin suka huto to a wannan lokacin su ma za ka huda musu zakka ken duk kuɗin da ka samu wanda suke wajen waɗanda ke ga hannunka to a wannan su za a musu sabon kilgo ne sai idan ka so don kaka shiga cikin rikici don kada abin ya ta shiga maka cikin juna a ce shiga shekara so biyu za ka huda zaka ta wannan kuɗin da wannan kuɗin in kana so in yi so a lokaci sai ka mi sai ka game su ka huda zaka wannan kuma shehe alkhairi an gane ko wannan shine kenan a han sai mu zo a hadisi na gaba wannan hadisin a gaba ɗansa ya nuna sharaɗin zaka in ka samu sai shekara ta kewayo walittirmidhi a riwaya ta imamu tirmidhi an ibn umar daga ibn umar radiyallahu anhuma man istafada malan duk wanda ya samu wasu kuɗi fala zakata alaihi to babu zaka akan sa hatta ya hulal haul har sai shekara ta kewayo warajihu waqfuhu sai dai magana mafi inganci hadisin mawqufi ne ma'ana magana ce ta me da suna ta ta ibn umar ba magana bace ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin da'ifi ne amma haka aikin yake in ka samu kuɗi ba kai zaka hudda musu zaka ba sai ni sai shekara ta kewayo hadisi nawa ya saura mu kare ko suna da yawa suna da yawa ko jayyid to mu yi ko biyun ya so sai mu tsaya da haka nan mali ce wa an ali radiyallahu anhu qala laysa fil baqarati al-awamil sadaqa babu ga shanu na aiki sadaka shanun da mutun ya tana da dan aiki babu zaka a kansu rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito su wa dara qutni da imamu dara qutni war rajih waqfuhu aidan sai dai magana mafi inganci mawqufi ne magana ce ta ali bin abi talib kun ga wannan har yanzu yana ƙara tabbatar mun da yanda muka raba dabbobi ko akwai sa'ima akwai amila akwai ma'lufa akwai mu'idda littijara malai ce wa an amru bin shu'aib daga amru bin shu'aib an abihi daga ma'aifinsa an jaddihi daga kakansa abdullahi bin umar shine abdullahi bin bin amru radiyallahu anhum Allah ya dada su anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala lalle manzon Allah ya ce man waliya yatiman duk wanda ya jibinci wani maraya ma'ana yake kula da wani maraya lahu malun wanda marayan yana da wata dukiya falyattajir lahu to yayi masa kasuwancin ma'ana ya juya masa wannan kayan wannan kuɗin wala ya turkuhu hatta ta'kuluhu sadaka kada ya bar wannan dukiyar har sai sadaka ta canye su ma'ana sai zakka ta kare da su rawahu tirmidhi imamu tirmidhi rawaito sa wa daraqutni da imamu daraqutni wa isnaduhu da'ifun sai dai sanadin hadisin mai rauni ne walahu shahidun mursal yana da hadisi wanda yake masa shaida sai dai hadisi ne mursal inda shafi da wajen imamu shafi'i kenan wannan riwayar da'ifiya ce amma akwai riwaya ta zo ingantatta dukiyar maraya a masa kasuwanci dan kan zakka ta canye to matsalar inda take shine maraya ne kai ma ka juya ma kudinsa yanzu ya balaga zaka bashi dukiyarsa to zaka ce asalin kudin shi zaka bashi ko kuma kaka za a yi an gane ko kaka za a yi dukiyar gaba ɗai duk abin da wannan kudin suka aihuwa sai an me sai an bashi abin shi an gane ko wannan shine kenan duk abin da wannan kudin nashi suka aihuwa sai ka bashi su in ba haka ba in ka ci ka ci haram sai dai kana iya kai ma kanka sharaɗi shine zan ma wannan yaron kasuwanci da wannan kuɗin nasa amma zan zan ɗokar kaza marmakon wahalar da nake a cikin kuɗin an gane ko to wannan sai kasance kawo biyan mine ne kawo biyan zuhon ka ne biyan aikin da kai kake yi an gane da kyau amma in ba haka ba duk abin da wannan kuɗin na marayan suka aihuwa nashi ne in ya balaga za ka miƙa mishi gaba ɗaya dalilin wannan malamai suna ba da dalilin hadisin wannan mutanen guda uku ko da dutse ya ruhe a cikin kogo da dutse ya ruhe su sai su suna tawassuli suna kamun kafa da ayyukan alkhairi da suka yi ɗayan yake ba da labarin ya ɗauki ɗan aiki ya ɗauki ɗan aiki da suka ƙare mishi aiki sai gudan ya zo aka ba shi haƙƙinsa shi kuma gudan bai gansa ba ya zo bai iskosa ba sai ya tahiyarsa to kuɗin biyan nasa sai ya sai dabbobi ya aje da kuɗin wannan dabbobin Allah ya sa musu albarka suka zamanto masu yawa wata shekara sai wani lokaci sai wannan mutumin ya zo ya ce wane ka tuna shekara kaza na maka aiki baka biya ni ba ya ce eh haka ne na tuna na tuna an gane da kyau ko ya ce kai ne ya ce eh to ba ni kuɗi na ba ni biya na sai ce kaga wannan dabbobin daga can zuwa can ya ce eh ya ce dun naka ne sai ce da Allah kaka mini izgili ni ba ni kuɗi na in tahiyata an gane ko ya ce masa ba wasa nake maka ba wannan abun gaba ɗaya naka ne ya ce nawa ne ko ya tattara gaba ɗaya ko akuya guda bai bar mishi ba an gane ko ya ce ya Allah in na yi wannan ne dan kai ya Allah ka buɗe muna dalilin wannan kuma Allah ya buɗe musu ka huta kenan sai ya nuna cewa asalin dukiya dukiyar da za ka yi kasuwanci da ita in dai asalin ba naka ba ne aro ne aka make suna kamar amana ce aka baka to duk abin da ka samu ta wannan hanyar za ka mayar mamai abun in shi ya ga dama cikin ihsaninsa ya baka an gane da kyau ko wannan shi ne kenan insha Allah jayid ina tsammani nan za mu dakata gobe sai mu muna da damar muna samun shiga cikin babi na zakar kono ko zakatul fitr tunda juma'a za mu tsaye da za mu tsaye da karatu to ina so kamin juma'a ran juma'a ce mun kare kitabuz zakat an gane ko yanzu hadisi nawa suka saura mu kai na wancan suna kai nawa ga alamu suna da yawa ko sha biyar in gani can baya shi ɗanawa ne hadisi na wancan hadi kanana ne ko jayid ina ji gobe muna iya mu ida su kinan gobe muna iya mu ɗan yi sauri don saboda mu samu mu kai babe na zakar kono an gane ko jayid kenan inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah na'am